أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shidda ga watan hudu hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan goma miladiya 2023 alhalin da yake cikin wannan ranaku muna rukun ala ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu hiya hukumin dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bonka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratu fata don daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na 60 daidai duk da yake za mu tashi aya na 60 ɗin zuwa abin da Allah ya so farkon aya na 60 a cikin suratu fata shine faɗin Allah maɗaukakin sarki فتولى فرعون وجمع كيده ثم أتى ina ganin nan ne za mu tashi kan mu manta jiya mun fara labarin abin da ya gudana tsakanin annabi musa da fir'aun bayan annabi musa ya gabatar da bayanai da ke tabbatar da shi ɗan sako ne na Ubangiji, da fir'auna ya zo da magana da shubha cewa da kai Musa, ka zo ne don ka fidda mu daga ƙasanmu da wannan sihiri naka, za mu zo ma da yin sihiri irin ka, amma a sanya lokacin da zai dace tsakaninmu da kai a wani lokaci na daban ma'ana wuri da yake madaidaici wanda kowa na iya samun halarta domin ji an haddade ranar haduwa shine ranar iri ko ranar kasuwa ran da yake rana ne da jama'a suke haduwa kuma za a yi haduwan ne a daidai lokacin safiya sadda mutane za su tashi da hantsi an ce duha shi ne farkon safiya bayan fitowar rana kuma mutum shiri ne ya shirya to shi ne to shi ne sai Allah ya ba mu labari fatawalla fir'aunu sai fir'aunu ya juya mana ya tashi ta gidan shi yanzu an tattamna an sa shiri ranar da za a fara wannan tattamnawa wa jama'a kai da hu a nan sai tattara 'yan dabansa mana masu mai makirci sai ya tara su duka aka yi shiri don za a zo a haɗu da annabi musa alam dafin sarki samu dace kenan da allah yake cewa ko jama'a kai da hu ai ahalus sihir ma'abuta sihiri duka suka taru duk wata dabara dai tashi ya tara ta sun ma'ata sa'annan aka sake dawowa da ranar da ta yi mana alkawarin da aka sa ya kai sai ya zo ya zo da ƙarshen cikin yawo shi Allah maɗaukin sarki yake cewa ƙwala lahum Musa sai annabi Musa ya ce da su ‘yan sihirin da fir'auna ya zo da su. Wai lakum, kai ku ma'ana Allah ya daitar da halinku, kawai addu'a ce, Allah ya kuntata halin rayuwarku a duniya, da kuke nan kuna ma wannan hidima za ku yi jayayya game da al'amuran Allah. La taftaru na alallahi, la taftaru alallahi kaliba, kar ku ƙirƙiri ƙarya ku jingina ta zuwa ga Allah. Idan kuka yi ƙarya, kuka jingina ƙaryan nan zuwa ga Allah, fa yushitakum bi azabin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ku da azaba daga gurinsa, matuƙar dai kuka yi masu ƙarya. wa kada khaba man iftara wanda duk ya kirkira ƙarya ya jingina ta ga Allah to ya tabi haka annabi Musa ya ce musu malaman tafsiri suka ce su yan sihiri tunda suka ji annabi Musa ya musu wannan magana sai suka ce wallahi wanga ba dan sihiri bane mu ne ma'abuta sihiri mu mun ka san sihiri dan sihiri bai wannan magana suka ce akwai dai wani abu inda su kaga shi fir'auna ya zo musu da shubha kawai an ce musu an samu wani ɗan sihiri ku zo ku nuna mai kasawa shi su sun zo da sunan za su yi gaba da gaba da ɗan sihiri to da annabi Musa ya fara yi musu wannan magana sai suka ce wallahi wanga ba ɗan sihiri bane kawai dai an yi mai ƙarya ne yanzu kamar ka kai mu mutum ka kai mu polis mutum ka ce ruhe ma shi wanga ɓarawo in dai sun ka tattauna dole sai dai in ya niyyar ruhe shi amma ta hanyar magana shi zai gano wanga ba farawa ba ne ko ya gano wanga shari na an kai ma ba saboda aikin shi na polisai bayan ilimin da suke da shi na karanta halayen mutane to suna da ilimin yau da kullum da suna mu'amala da mutane suna ganewa to shi yasa wani in kaga an kulle shi wanda ya kulle shi ma ya san ya zalunci ne amma ba bai gane halin shi na da shi yasa an sirrin sai suka ce kai wala mun ga dan sirri bai wannan magana babu ba dan dabo bane shikenan fatanaza'u amrahum bainahum sai suka tattauna al'amarin su tsakanin su mana suka je su yan sihiri kenan suka ce to kun gani wancan mutum wanda aka ce mu zo mu yi harkar sirrin da shi wala ba dan sirri bane in ya ci nasara a kan yaya za a yi ko mun ka ci nasara a kan yaya za a yi wasarrun na cewa suka sirranta ganawa da suka yi ba wanda ya sa abin da suka tattauna sai dai Allah fir'auna ma inda za ka gane yana soki hurutsu ne kai kana Allah a gaban ka ai magana kuma baka ji abin da aka ce ba kaga ai ƙaryar bai ta yawa shi ne Allah ya ce a sarrun najawa suka sirranta tattauna da sun kai ƙalu sai suka ce in hazani haka ne ko in hazani da sahirani mana wa'in nan guda biyun nan masihirta ne malamai suka ce nan in bi ma'ana an tafifinta ne in na hazani ne a ƙa'idar larabcin ina ta zo ismu inna yana zama mansubi ne idan musanna ne sai zama alamatu nasbi aliya idan mansub biliya yana musanna yun sabo yajaru biliya to kuma nan in an kaddara musanna ne fi mahallin nasbi dan me za a bar shi da alif inda alifin alamatul raf'i ne fil musanna malamai suka ce duk da haka dai wannan yana nan a matsayin musannan shi sai dai ya zo ne a luga ne na banil harf bin ka'ab mana akwai wasu larabawa wanda suna larabci idan musanna ya zo hali na jarra ko hali na nasba ko hali na rafa duk bil alif ne kinan kalu in hadani mana inna hadani la sahirani wa innan su biyun nan yan sihiri ne yuridani an yukhrijakum suna dai son su fidda ku ne min ardikum daga wannan ƙasa ta kuta misir bi sihirihima da sihirinsu wa yadhhaba bi tariqatikum al-mutla sa'annan su tafiyar da matsayin da kuke da shi kun gane ko bi tariqatikum al-mutla su tafi su tafi da matsayin da kuke da shi ma'ana manyan mutanen da kuke ji da su in kun kai hankali in ba ku yi hankali ba waɗanda sai su amshe muku su al'amsal fal'amsal ma'ana cikin mutane ka san hawa-hawa ne yanzu idan aka ce akwai alhaji wani akwai alhaji wani akwai alhaji wani in sun ka ce sun bi to kamar suna cewa masauran ku biyo mu yau kenan wa yadhhaba bi tariqatikum al-mutla za su tafiyar ku da hanyar ku ta kware ma'ana su tafiyar da mazajen addinin ku an ka ce ma an sihiri sun ta yake nan kowa ya ta fa ajmi'u kaidahum fa ajmi'u kaidakum ko ma'ana ku dai shirya duk matarcin da za ku shiryawa da sihirin ku kuma ma'atu saffa sannan ku zo gaba ki ɗayan ai saffan jami'an kenan وقد أفلح اليوم من استعلى yau dai wanda ya samu ɗaukaka shine ya rabauta idan musa ya samu ɗaukaka zai samu rinjaye in ma ko kuka samu galaba za ku samu rinjaye alo suka ce ya musa su yin sihiri kenan suka ce ya musa ya kai musa imma an turkiya ko dai ka jefa wannan sandan naka wa imma an nakuna awwala man alqa ko dai mu zama mu ne za mu fara jimawa ashe an haddade mahallun niza wurin da ake ja'in ja'an iyakance shi in an ka ce sihiri ai kala kala ne to irin wanda za a yi na buga sanduna ne za a yi inda shi musa ya fara yi to yanzu ka fara yin naka mutane su gani ko kuma mu mu fara na za mu fahimci abu biyu abu na farko in za ku tattauna da mutum a haddada bagirin da za a tattauna za mu tattauna da wani akan matsala kaza to in an zo wurin tattaunawa kai ya shigo da wata matsala wadda ba wannan ba kai kuma kakka yadda in ana tattaunawa ya shigo da wata matsala ka bi shi a a tsaya nan dai nan ne wurin dagan a tsaya a yi dagan a nan abu na biyu in za ku tattauna da mutum a kullum ka bari ya fara yin magana duk yadda kake ganin ka shirya kana da abin cewa ka bari ya fara yin magana a cikin maganganunsa za ka samu abin da ka ci amma kakku yi hatsani ga da mutum da za ka ce ni bari in fara cewa in kakka yadda duk yadda za a yi ka dai bari shi shi fara yin magana ko kai da matarka ko kai ya faɗa aka zo shi shirya ku sai ka ce ku bari ta faɗi ku jiya kakka fara magana gane misali sai iya yiwa akwai abin da kan mance sai ta haɗe sai ta tuna shi sai ga ya dace ka wade shi ko bai dace Allah samu dace to duk da yake dai umarni ne na Allah amma dai akwai hikima a cikin wannan ala shi Musa sai ya ce da su bal a'a alqu ku fara jefawa ne ku ku za ku fara jefawa kafin ni na jefa sai sun ka amince sai to za su jefa har suka ce sun jefa abin nan sanda saba'in da biyu ne da kuma yagwai saba'in da biyu inda an yi saɓani game da adadin 'yan sihirin da fir'auna ya yi tanadi wasu malamai suka ce suna kai mutum dubu tamanin wasu ce dubu saba'in wasu ce dubu hudu alkulani bai gaya mana ba sai dai kowa ya faɗi abin da ya yi kiyasi ya faɗa amma dai babu nassi wanda ya ce ga adadin su amma dai suna da yawa da suka zo suka kaɗa sanduna saba'in da biyu igoyoyi saba'in da biyu kuma da sun zama macizai kaga ya maciza su yawa ma'ana ba macizan ba ne amma kana ganin su kawai macizai ne kasan akwai dabo da ake amfani da aljani akwai dabara duka in an yi ma sai ka ga abun haƙiƙan yadda yake shi din ne amma kai ba ka ganin shi haƙiƙan yadda yake dabara ne kwanaki nan nan cikin masallacin ga nan wurin sai wani ya zo ya zubo ruwa cikin kwamfon kafe duka ya abin nan ya bude shi a ƙasa sai ya ce to kun gani in dai abin da nake faɗi ƙarya ne ruwa ka kuma ta ne ka zubo sai ruwa ka zubowa to ruwa in dai da gaske ne ruwa ka zubo sai ruwa ya zubo kuma a zahiri babu abin da ya yi ɗan kwankwan da yake rike da shi to kai yanzu in ka ce mai ƙarya ta shi ka ya aka yi zama ƙarya in ka ce dabo ne ya aka yi zama dabo in ka ce dabara ne ya aka yi zama dabara amma kuma me dabara ce babu komai ashe wai shi da ya cika kunkun aka hure nan gehen akwai yan kafa sai aza hannun shi ya zama iska bai shiga duk da ke ruwa bai zuba amma da ya dan daga hannu kaɗan sai wa da ya taushe sai ruwa ya tsaya tak mutane ga suna suna ta mamaki ka abu ma kaga dai ba sihiri na ba kuma yana ta ya rantse da Allah bai tsahi kun bai tsahi ba tsahi na dabara ce to shi ne suka yi musu dabara sai su ga ah lalle abu mamaki ga sunan sun zamo macizai ana ta mamaki Allah samu dace shi sa na ce fa ila hibaluhum wa isiyuhum sai ga yakwai da sandunan su da suka jefa yukhayyalu ilai sun ma'ana sun sanya mu annabi Musa shubha sun ruke cewa Musa takhayyul ma'ana abin yana mai kama min sihirihim game da sihirin da suka yi sai annabi Musa yana ganin annaha tas'a ga sunan suna tahiya shi kan shi Musa abin ya ba shi tsoro kan hudu sun ga hazin ne mace zai nan na tafiya ga sanduna kuma kowa ga sanduna aka jefa shi sa ana ba mu labari ba auje safi nafsi khifatan Musa sai Musa ya ji tsoro amma ya koyi tsoron a zuciyarsa da yanzu babu gudu ba ja da baya fa awjasa fi nafsihi khifata Musa sai Musa ya koyi tsoro a zuciyarsa Musa ya tsorata sosai to kaga zai inda dai shi ba dan dabo bane bai taba wannan alaka ba kuma yanzu gashi an zo kuma yanzu layi ya kawo gare shi Allah yake ce da Musa qulna li Musa muka ce da annabi Musa la takhaf ka daina jin tsoro nan wani irin tsoro ne tsoro na ɗabi'a jama'a tsoron ɗabi'a annabawa ma suna jin shi a cewa na matsoraci ne eh tsoro kowane yana da tsoro sai dai nauni ya na wani kenan tsoro na ɗabi'a yana da shi haka zai ce ni ina da aƙida mai kyau wallahi ba tsoron kowa a kaga sojoji nan kana zaton kama ka za yi hita nan ba dai kai ba ka gane an ce a'a ba da ka aike sai ka ce a na san ba da ka aike amma ba da aike wayo a zauna lafiya da tsoro na ɗabi'a annabawa ma suna yin shi Allah ya ce kulna muka ce da annabi Musa la takhaf kaka ji tsoro innaka antal a'la kai ne wanda zai yi nasara kai ne madaukaki nan sai aka mai wahayi na ilham cewa sai Musa samu mutuwa Allah ya ce wa alƙi ma fi yaminika ka jefa abin nan da yake a hannunka sandan nan da yake a hannunka ka jefa ta ƙasa idan ka jefa sandar talqaf ma sana'u za ta rinka haɗe ɗaya dukkan abin da suka kulla na sihiri inna ma sana'u kai sahir ai sun yi kulle-kulle ne na sihiri sun yi makirci ne na 'yan sihiri kawai wala yuflihu sahiru haythu ata dan sihiri duk inda yazo ba zai ci nasara akan mai gaskiya ba in dai mutum sihiri na zai duk inda ya zo bai galaba akan masu gaskiya in ka fahimci wannan sihiri na yake ka yarda tsakaninka da Allah kai ba dan sihiri bane in yayi nashi matukar ka gwada naka to sai ya koya Allah samu dace wata rana an gayyace mu taro na 'yan magunguna sai na tafi saboda mu je me ke faruwa a wai sai aka ce yanzu akwai wani bawan Allah zai gwada muku bai wadda Allah ya mishi ba sihiri ba komai kaza kaza kaza nace ko za mu ga baiwa sai aka kawo kwalba da sauransu yana taka kwalba yana tauna kwalba aka ce baiwa ne ba sihiri bane nace to ai mu mun san kidan farauta mun san kidan gayya sai mun bambance mun bambance muna ganewa na ce Allah na yadda gaskiya ne abin da ka faɗa kai ne ka bambanta sihiri da kuma gaskiya Allah kakka bari wannan ya tafiyar da mutane da abun da yake yi na sihiri a ɗauka kuma ba sihiri ba ne in dai da gaske sihiri ne Allah ka ce a karanta ayatul kursi don lalata sihiri Allah in na gama karanta ta ka nuna wa mutane abin da sihiri ne in kuma ba sihiri ba ne Allah ka kaɗe shi sai na fara karanta ayatul kursi ko da aka jiwa sai naga ya sa hannu kasa jini yana zaba kasa ni dai ban sai ta shi da nan ba ne ce kun gani ku daina karya kawai dan sirri kake dan sirri kake nace ina ta hanko ka ce za ka yi mana dabo mun ba mu karanta ko sai mu barke da ka amma zu ka yi mana karya ka ce babu sirri to ina akwai sirri ko asirin ka yana tunani yanzu ga sai asiri ya kan da haka gaskiya duk inda boka ya zo baya cin nasara akan wanda yake da gaskiya Allah kare kun san mun yi muku bayani cikakke da muke tafsiri na suratul baqara cewa sihiri hakika gaskiya ne akwai shi kuma yana tasiri ana yayi ma sihiri ya kama ka amma dai ba a galaba a kanka mutum ya ma sihiri kai hakuri za ka samu lada na cutar da kai da yayi in ka yi hakuri Allah zai baka lada don kimbarin gidan ƙarshe kuma dai shi zai kuma ta da haka ko yaya dai dan sai da shi bai ci nasara Allah ya kare mu mu ci gaba wa ulqi as-saharatu sujjada sai ɗan siri suka fada suna masu yin sujjada ma'ana fa ulqi alqa jefawa kenan ko ya jefa an ce an amfani da wannan kalma ne saboda saurin yadda aka kasu ma kawai ana da kallo sai da aka gansu sun sujada wani bai kula ma da kansu lokacin su saboda gaugawa suna ganin wannan abu qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa abinda firawuna yake gudu ya faru mun sana mana ishara da hadisin na na rabbil gulam ko wanda sarki yake kokarin ya kashe yaro ido sun yaro yace kana son ka kashe ni ka daure ni da bishiya ka ce bismillahi wa rabbil gulam kana kashe ni da sarki yayi haka aka kashe yaro mutane sun taru gaba da su suka ce kai amana bi rabbil gulam kaga abin da sarki bai so ya faru da shi ma Fir'auna abin da bai so ya faru manyan da ake jin maganar su sun yi imani da akwai matsala ka san yanka ce mutum shugaba ne kowane iri ne yana da nashi jama'a duk inda ya siya ta da nashi ko da kaɗan nan to wa'ancan 'yan siri ne ƙwararru ai suna ɗalibai sun ce sun bi musa kamar suna ce ma yaransu kuma ku bi musa ne da matsalar ta faru fir'auna ƙala sai ya ce amantum lahu za ku yi imani da Musa ne kabla an adana lakum kafin yi muku izini da Allah ku ji shi Fir'auna yana da niyyar yi musu izini su imani da Musa ne eh aka ai ƙarya ce yanzu ya riga da ya rasa ta cewa to bari shi amfani da ƙarfin mulkin sa innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr wannan shine babban ku wanda yake ilmantar da ku sihiri فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف to wallahi zan yanke hannayenku da ƙafafuwanku min khilafin da saɓani in yanke kafar dama hannun hagu ko hannun hagu kafar dama wala usallibannakum kuma zan tsire ku in daure ku fi judu- fi judu'in nahli a itatuwan dabino kututturin ne na dabino wala ta'lamunna kuma wallahi sai kun sani ayyuna ashaddu azaban wane ne cikin mu yafi tsananin azaba wa abqa kuma wane ne azaba shi take da dawwama ma'ana wai da ni da ubangijin Musa sai kun ga wanda ya azaba nan da yake shi ayyuna ai ana wa rabbu Musa da ni da ubangijin Musa sai kun ga wanda ya azaba kuma wanda azaba shi take da sai kun gani duniya matakin ƙarshe da za a tsoka kan mutum shine a ce an nemi yankuncin kisa ko yaya mutum yake ƙetaka in mataki ya kai ya kashe ka to ya gama ya ma komi ko akwai wani abu babu to mutum in dai ya yi imani da Allah yana da aƙida mai kyau mutuwa ba ta ba shi tsoro shi yasa zaka ga ahlus sunna sun gagar kowa a duniya inda su hurjin musa bai ba su damuwa inda karshen da al'amarin ka kashe su ne to sai mi kuma kai kuma ka ga mutuwa kana ga mutuwa ba ka ba ma wanke ka kashe mutum yau gobe ka mutu to yana yi wa gurin Allah su kuma manya mataki na ƙarshe da ake ganin an yi maganin ka shine a kashe ka sai za za ka duniya ce babu hukunci babu hukunci mai tsanani kai kokari ka samu lahira ka duba ka ga yanzu idan ka kunna wuta ka sa mutum ka kulle bayan minti goma in ka zo ba ka iske shi da rai amma lahira sai a yi wuta a sa mutum bayan shekara miliyon ka iske shi yana ciki yana nishi bai mutu ba saboda can ba mutuwa ba mutuwa Allah ya kare mu. Falo sai su ‘yan sihirin da suka yi imani suka ce, Lan nu'tiraka ala ma ja'ana min albayyinat. Ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujjoji, ma'ana abin da muka gano cewa gaskiya ne, wallabi fatarana muna rantsuwa da Allah da ya yi mu. Faqdi ma anta qadir ka hukunta duk abin da za ka hukunta mu dai ba za mu fasa yin imani da annabi Musa da kuma an kare da Firawa hukuncin ka na karshe kisa ne to kashe mu mu dai mun yi imani da shi innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya ai kana hukunci ne a wannan rayuwar duniya kawai amma lahira ba ka yin komai duk abin da za ka yi wani bakin nan duniya ne to kai kun ga imani in imani ya kama mutum baya tsoron mutuwa saboda Allah sannan idan al'amari ya bijiro wanga a addininsu mutum na iya yin komai akan abada ma'ana akan rayuwar shi ka tukuta sun yadda sannan akwai bagiran da akwai kun san addininmu idan aka bijiro ma tsakanin mutuwa tsakanin a kashe ka da ka yi wani abu wanda laifi ne a addini addininmu ya baka dama ka nemi sarari ka nemi sarari kaga da misali kamar yanzu mutum shi ce ma ka yi kaza in ba haka ba sai an kashe ka kamar da aka yi ma amma cewa ya zagi manzon Allah in ba haka ba a kashe shi kaga sai ya zagi manzon Allah ya je yana kuka manzon Allah ce da aka yi ma haka da kai hakan da kaje ce sai ni bakin ciki manzon Allah ce ko gobe aka ce za a kashe ka dan kai kaza kai Allah ba zai kama ka da wannan laifi duk da laifi ne amma akwai matsayin da zaka kai baya halasta ka yi wani abu a ma'ana dan ka tsira ko da za ka shiga kamar yadda imam ahmad ya yi lokacin da aka zo akan fitina khalqul qur'an sarki duk wanda ya kamo ya bashi kashi ya ce qur'ani makhluqun ne ko kalamullah sai ya ce makhluq da a kyale shi ta kawo ga imam ahmad aka ce da shi kai Qur'ani halitta Allah ne ko magana Allah ne magana Allah ne ci Qur'ani magana Allah ne Imam Ahmad a bashi kashi a bashi kashi a jaye shi sai ya so me malamai suka ce mai addinin mu ya saboka mana ya kamata kai ka dauko mu kanka sauki sai ce a shi shugaba ne shi ne duniya take kallo idan ya dauki wannan Allah ya san ba da gaske yake ba to amma masu sauraron shi za su dauka da gaske yake kina ya fadda mutane da ya bari mutane su bace ta sanadiyar shi gware ya rasa ran shi yanzu su ai shugabanni ne kuma sun san gaskiya to da sun mu fir'auna kawaici saura su bace gwara su rasa ransu dan saura su rayu da kamar irin wannan ne kenan yanzu kamar cikin mu akwai ɗaiɗaikun mutanen da in aka ce su yi kaza aka cilasta musu sai su yi guri biyu ne malamai suka ce babu cilas nan in aka ce sai kayi waɗannan abu biyu da koda za a kashe ka sai a kashe ka guri biyu kisa a ɗau bindiga ba ka ce ka harbe wannan ko a harbe ka tunan baka da zaɓi dole ka bari a harbe ka inda rai bai hirai ba rai bai hirai ba ba ka kashe mutum don kai ka rayu a sai dai in shari'a ce ta yanke hukunci alkali ya bada dama ka zata mai da hukunci wannan daban amma haka kawai game zai da ake masojoji sai komanda kawai yana ji haushin ka sai ya ci harbe wannan sai ka harbe shi addinin mu bai da wannan nan ba ka mai shugaba bai yi a ni ban harbe shi saboda addinin mu bai ba ni dalilin da zai sa ya harbe shi ba to in baka harbe za a harbe ka to ya zan yi a aiki na jawo mu wanda to sai da harbe ka ka harbe shi amma ba uzuri bane ka ce to ai ni mai gida na bani umarni ka haushi ka harbe mutum ba tare da wani haƙƙi na addini ba a yi guri na ɗaya kenan ko guri na biyu malamai suka ce al-ikram fi zina shi da sa mutum akan zina ba a zina cikin daɗin rai duk yadda mutum zai shiga damuwa in ya fara zina sai daɗi ya biyo malamai suka ce to da za a ce ko ka yi zina ko a kashe ka zaɓi guda to kawai ka zaɓi a kashe ka ya haƙa zina amma ban da wannan sauran abubuwa duka kana ya kai yanzu a zo a ce ma ko ka zagan ko ai ma bulala hamsin kawai ka zazzaga min zage kai gaba in ma daga ce ma da ya haƙuri wallahi bulala ne ma bulala in gane misali ko Allah ya samu dace faqdi ma anta qa'id qadin ka hukunta duk abin da zaka hukunta inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya kawai hukuncin kai kana yin shi ne a wannan duniya kawai inna amanna bi rabbina mu dai mun yi imani da Allah ubangijin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana kurakuran mu wa ma akrahtana alaihi min as-sihr da abin da ka ci da samu na sihiri wallahu khairun wa abba Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairi ma'ana abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi wa abqa kuma shine yafi wanzuwa abin da yake gurin Allah shine yafi alkhairi kuma shine yafi wanzuwa a wannan aya ne za mu fahimci ce a shekara ya ci da samun wasu da yawa su ta su koyi sihiri ba don suna so amma ya lokacin ya yi innahu lalle da al'amarin yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya mutu ya tarar da Allah subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama yana mai shirka yana mujrimi fa inna lahu jahannam to lalle yana da wutan jahannama la yamutu fiha ba zai mutu a cikin wutar jahannama ba in ya shiga wala yahya kun ba zai rayu ba malamai suka ce kaka ne ba mutuwa ba rayuwa ma'ana shi dai ba rayuwa kwarai zai yi ba kuma ba mutuwa wanda yake cikin wata ya ce ma yana rayuwa sai da yadda Allah ya da haka za a yi rayuwa kuma har abada ke kuma yi a tihin mu'mina wanda ya mutu ya tarar da ubangijinsa yana mai imani kad amila saliha ya aikata ayyuka nagari wa ulaika lahum darajatul ula wa'innan su ne suke da darajoji maɗaukaka a ranar tashi alkiyama. jannatu adnin su suke da aljanna wurin zama matabbata da jirimin tahti al-anharu koramu suna gudana a cikin gidan aljanna khalidina fiha suna madawama a cikin gidan aljanna wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamako wanda ya gyara aikin sa ga Allah duk wanda ya tsarkake aiki ga Allah to aljanna ce goro da zai samu ya zauna a gurin Allah ya samu kun gani maganar ta taho kai imani kai aiki na kwale kai hakuri kai hakuri sai ka cimma nasara a wannan shayi sai Allah ya ce da mu walaqad auhayna ila Musa hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa an asri bi ibadi kai tafiyan dare da bayina asri bi ibadi an ma'ana asri bi ibadi lailan ka tayi da su cikin dare fadrib lahum tariqan fil bahr in ka zo ka yi musu hanya a cikin teku yabasan hanya wanda yake busasshe ne la ta hafu darkan in kun zo gurin teku karka ji tsoron riskan da fir'auna zai yi kai dame ka wala ta sha karka ji tsoron shiga tekun da za ku yi da muka zo suratul araf ai tsallake maryam mun kai ya tsallake tsaha mun kai sai mun kai shuara ko ba haka bane sai mun ka hada can mun ka hidda sauran abin da ya rage a cikin suratul dukhan to wannan ayar mun ɗibi kaɗan dai daga cikin suratul tsaha don mu ba da tafsilin abin da ya faru na kissar annabi musa da fir'auna yadda lamarin yake bayan sun ƙi imani ƙarshen ya zo komi ya ƙari sai Allah ya annabi Musa wahayi ya ce tahi da mutanenka ka bar gari amma ku huskanci wajen teku in an zo ko da mutanenka sun ji tsoro kai kaka ji tsoro ko da ka ga fir'auna ya tinkaro ku zan samu ku dama ku yi hanya cikin teku kuma teku za ku bi shi ne a bushe kaka ji tsoro shi Musa ya san da wannan sai sai Allah ya ce falamma tara jama'ani ko ƙala ashabu Musa inna da mudar. Yayin da ɓangarorin Musa da na fir'aru suka ga juna mutanen Musa suka ce wala za a riske mu. Annabi Musa ce musu kalla inna ma ya rabbe su ya yi. Ce a'a kai Allah zai ba mu hanya kafa da mu. Shi yana da yaƙini saboda an yi masa wa. To shi ne Allah ya ce da shi la ta khafu darkan. Ka ji tsoron fir'auna ya mace ko ga ruwa. Ka ji tsoro. Wala ta sha ka ji tsoron nutsiya ko ɗaya bai faruwa. Allah yake cewa fa'atba'ahum fir'aunu bi junubihi fir'aunu ya biyo bayan su ya riske su da sojojinsa bayan an zo ta kenan yanzu na an ba da kasa har an shiga su annabi Musa su ma sun hita fir'aunu shi ma sai bi su ya shiga bayan ya shiga fa gashiyahu min al-yammi ma gashiyahu sai abin da zai faru da su na teku ya faru da su ma'ana abin da zai rufe su na teku ya rufe su Allah ya yi umarni teku ta game da fir'auna sai ta halakar da shi gaba ke Allah ya samu dace ai in kana neman hatsabibi kana son ka suranta yadda duniya take yadda duniya take tafiya wala karanta tarihin fir'auna duk da kake ganin wasu suna ganin sun gagar kowa a duniya su ba komai ba ne ba da ɗan kamin abin mafi rauni ne Allah zai harka da su dai wa ga fir'auna duk haukar da ya yi da makaman da ya tara da sojojin da ya tara da Allah ya tashi halakar da shi abu mafi hankuri da laushi ne Allah ya halakar da shi ruwa ruwa su sai kai tashin ba ka taka kai wanka ko yi masu ci ba amma da su an harakar da firawa dalla kana tsammani shi ya tsammani ruwa za su harakar da shi yanzu kahirin zamanin ga ganin suka suna da makami iri kaza suna da makami iri kaza in sun tashi yin kaza za su yi kaza shi Allah subhanahu wataala idan ya so da karamin abu sai shi harakar da su wallahi Allah so sauro sai ya sa ya zama mutu musiba kun ba yadda za su yi shi tarihi yana gurin Allah ne jama'a mu nemi taimako gurin Allah wani isra'ila sun bari Allah ya taimake su Allah ya taimake su mu ma mu yi hankuri sai Allah ya taimake mu duk yadda kahirai suke da ƙarfi a duniya ba su kai ƙarfin Allah ba Allah yana iya maganin su Allah kai mana maganin kafirin duniya wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna sai ya halakar da mutanensa adallahum bi ma'ana ya badda su wanda ya saka cikin hanyar bata ai ya halakar da kai kina a halaka fir'aunu qaumahu fir'auna sai ya halakar da mutanensa wa ma hada kuma bai iya kubutar da su ba yayin da ruwa ya zo zai ci su aiwa ma an ja bai iya kubutar da su ya kai su ya baro kenan wannan shi ne ya kai su ya baro shi yasa Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya halakar da mutanen sa mana ya batar da su wa ma hada bai shiryar da su hanya ta daidai ba ma'ana bai kubutar da su daga azaba ba lokacin da ta kama su ya bani isra'il Allah ya ce ya ku bani isra'il kad anjaynakum min aduwikum hakika mun kubutar da ku daga makiyin wa wa'adnakum janibat turil aymani muka yi muku alƙawarin ganawa da mu ta bangaren tur na hagu ma'ana nan janibat turil ayman janibat tur malamai suka ce al'ayman sifa ne na janib ba na ɗuru ba yadda waɗannan abun yake shi ne janibal aimanin ɗuru ba na ɓangaren dama na dutse sannan ɓangaren ne allah alkawari cewa ku te ku gana da shi wasu annabi musa ya zaɓi mutane saba'in daga cikin mutanensa wanda sun ji maganar allah sun ji maganar allah to shi ne Allah yake son ya kissassa muna anan cewa ya bani Isra'il kad anjaynakum min adubikum hakika mun kubutar da ku daga makiyin wa wa'adnakum janibat turil ayman muka yi muku alƙawarin haɗuwa ta gefen daman dutsen nan na tsoro wanda muka gama bayani ci yanzu yanzu muka ce wa tsoro wata tabin wasu tsoro ko ba haka ba ne shi ne dutsen da Allah ya gana da annabi Musa. Wannan zanna alaikumul manna muka saukar muku da dalba wasalwa da kuma ɗayan tsuntsaye kai amfani da su. Na ana bayani ne fitte lokacin da ɗimuwa ta kama su, kamar yadda muka ba da labari can cikin suratul ma'ida. da suka shirya annabi Musa ka je kai da ubangijinka fa qatila inna ha huna qatilun mu muna nan Allah ya ce to babu lahi fa innaha muharramat ko ba ga bane Allah ya ce an haramta mu shiga wannan gari to a wannan lokaci duk da haka Allah ya ni'ima a gare su aka aiko musu dalba malamai sun yi sabani akan dalba ko sun ce kam'a ce al-kam'atu min al-man wa ma'uha shifa kan a wani ice ne wanda ana magani da shi ko suka ce a ga itace ne suke sakin wannan yawon wallahu a'lam salwa shine ayan tsuntsaye Allah ce a lokacin nan muka ba ku su kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ce ku ci daga cikin dadan abubuwan da muka arzuta ku da su wala tatghaw fihi kada ku yi tagawa a ciki wala tatghaw fihi kana iya fassara shi cewa kar ku dauki abin da ya wuce bukatar idan nama tsuntsaye ya sauko ɗaya biyu za su ishe ka to kaka ɗauki ɗawo in da ku za su ishe ka kaka ɗauki ɗawo in ka ɗau ɗawo ka yi ɗagawa a ciki wala ta fihi kakku ɗauki haƙƙin wanda ba naku an sabke an raba an ce kowa ga kwanon shi to in ka ɗauna ka kwano kakka hada da nauni in ka hada da nauni kai daga wace in gane ko wala ta fihi kar ku yi ɗagawa a cikin wannan abin da aka ba mu bai hilla alaikum ghadabi sai hushina ya auka muku wa man yahlil alaihi ghadabi duk kuma wanda hushina ya fada a kansa faƙad hawa to shi kan ya halaka duk wanda Allah ya hushi da shi har azaba Allah ta kama shi to shi ya halaka Allah samu dace idan zamu dauko wata magana Allah ya ce da Annabi Musa ka je ka gana da ni ka tafi tare da mutanenka Annabi Musa sai ya ga in zai je tare da mutane a ce mutum saba'in ko kama da haka kafin su shirya zai ɗauki lokaci inda wani sai an haito sai ce shi bai kaza ba wani shi yana nan ma sai ce bai hawa shiri ba to amma in kai dai ne kuma abin ya sha ma kai nan da nan sai ka hada annabi musa sai ce ma annabi haruna ka in kun shirya ku tai ni na ta kusa ni ya ta ya bar su me yasa shi yana ɗauki abinda shi ya ɗanɗano su su ɗanɗane shi ba inda shi ya ɗanɗana magana da Allah kuma yanzu za a yi magana da Allah to yanzu yana son bare ya je ya ƙara samun wannan kafin su sai ya bar su shi ne da ya je sai Allah ya ce wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa ka baro mutanen ka ya kai Musa me yasa kai sauri ka baro su me yasa ba ku tara ba qala hum ulai ya ce su inda mutane nawa ala'afari za su zo baya gari suna nan ta yi kuma ajiyarci ilaika ba kuma yasa na yi gaugawa zuwa gare ka bari biya a na tsalage ko? to shi kenan wa inni ko? wa inni la gafarun liman taba Allah ce ni mai yawan gafara ne gafarun alawa zanen fa'al sigatun min sigil mubalaga Allah ya ce shi mai yawan gafara ne zai gafara yau da gobe ka yi lahi ka tuba ya yahi jibi ka yi tuba haka dai Allah mai yawan gafara ne fa inni la ghafarun liman taba ni mai yawan gafara ne da dukkan wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari Allah yake cewa dun mahtada sannan kuma ya bi gaskiya ai ثم رأى ثواب عمله حقا أنا زيغا yaga ladan aikin da ya na gaskiya mana ya samu shiriwa Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan aikin sa Allah ce wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawan tahowa ka baro mutanen ka ya kai Musa qala annabi Musa ce hum ulai su wayannan mutane nawa ala athari za su zo a bayana fa'ajiltu ilaika rabbi na zo na yi gaugawan zuwa gare ka ne ya ubangiji da tarda don ka ƙara yarda da ni Allah sa mu dace malamai suka ce menene balagan da yake cikin wannan aya annabi Musa da ya tashi ba da amsa akan mutanensa sai ce kalahum ula'i da ce ha ula'i ba me yasa ya ce ha'un na tambihi malamai suka ce mutanen kirki in za su yi magana da Allah suna sa ladabi mutanen banza ne in sun tashi magana akan Allah ba sa ladabi su suke amfani da ha harfin tarbi kamar kafirai su suke amfani da ha ulai su jingina ta zuwa ga Allah amma musulmai na kirki suna amfani da ulai mana wa'annan an ce kalma ce ta ladabi shi yasa annabi Musa ya amfani da ita bai ce ha ulai ba ya ce ula'i wa'innan mutane na al'adari suna zuwa a bayana ba a jirce idai ka rufe da tarda na yi gaugawan zuwa gurin ka ubangiji na don ka yarda da ni fala sai Allah ya ce fa inna adfatanna qaumaka min ba'dik ai ko mun jarabi mutanenka bayan ka taho mun jarabe su wa adallahum as-samiri Musa as-samiri ya bada su ban tabuwa Bawashi yace ba ba ta da kadan kun gane ko kun san akwai abin da mu ambata muku ba yanzu za mu ambata shi inda munasaba ta kama Annabi Musa da aka aiko shi zuwa ga Banu Isra'ila ya nemi abokin aiki ko bai nema ba wane ne a hutu daga cikin hikimar shi ne shi annabi musa yana da zahi shi yasa tsoron shi suke yi shi ko annabi haruna yana da sanyi in ya yi magana ba sa kama ta da zahi-zahi to yanzu sai an haɗa sanyi da zahi yanzu in ruwa na da zahi sosai aka nemo masu sanyi aka haɗa wani irin ruwa za a samu tsakiyar tsakiya ko to sai banu isra'ila suka samu tsaka tsaki in abun ya maƙe su sai su yi gurin annabi haruna mun fahimta hausa ai annabi musa ya fahimci za a yi can sashin manno su shi yasa haka aka yi tafiyar to lokacin da ya bar musu annabi haruna mutum ne mai sanyi sai ya zama to kwantaral ɗinsu suna iya su yi mai ƙiwa su ce a'a ke dai yanzu bari hawa na ya zaka inda sun san shi mai sanyi na shi yasa in kana shugaba ba a son kai zahi sosai ba a son kai sanyi sosai shi yasa banu isra'ila da annabi haruna ne kadai aka aiko musu to akwai matsala kun fahimta hausa saboda sanyi ya yawa in ko annabi musa ne to za su shiga matsala saboda zahi sai Allah yake da hikimar shi sai hada musu biyu sai zama suna tafiya daidai wa daida to shine sai Allah ya ce kala ya ce inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ai mun jazzabi mutanen ka bayan barowan ka bayan ka baro su wa dallahu musamiri Musa samiri ya fitar da su wal ja'a Musa ila qaumihi sai annabi Musa ya koma zuwa ga mutanansa qadban yana mai hushi asifan yana mai bakin ciki ga hushi ga damuwa Allah ya samu dace. Kun gane misali, na an yi harfin wani abu. Allah ya bakko mu Musa abin da zai bakko Musa sai ya zo. Don wani sai Allah ya ce, sai annabi Musa wa alkal alwa ko? Sai ya jifa da abdunan lokacin da ya ga mutanensa. To amma lokacin da ya bar gurin Allah yana ɗauke da haushi sai da ya zaka ne, ya ga abin da yake faruwa, shine ya watsi da wa'annan allunan da aka bakko masa to shi ne Allah yake cewa faraja an Musa ila qaumihi qabbana asifa annabi Musa ya dawo gurin mutanen sai yana mai hushi da bakin ciki kala yace ya qaum ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana ashe ubangijin ku yayi muku alkawari na gari ba shine ba ku aljanna afa aqala alaikumul ahd haka ne ko shin zamani ya nisanta ne a gare ku mana zamani ya yi tsawo ne a gare ku ko kuma a fataja waje an kumul mudda wannan lokacin naku ɗari maku alkuri ya wuce ne am arattum an yi hilla alaikum gharabun min rabbikum ko dai kuna son kushin Allah ya auka muku ne ma'ana azaban Allah ya auka muku ne fa akhlaftum maw'idi kuka sabawa alqawarina mana alqawarin da ni kuka saba masa qalu sai suka ce ma akhlafna maw'idaka bi milkina ai ba mu sabawa alqawarin da muka yi ma ba na tafiya dan haduwa da kai a can bi milkina ma'ana bi ilmina kenan ba tare da ilimin mu muka yi haka ba mu ne muka so muka yi haka ba walakin na kummilna hauzaran min zinatil qawm yake ta sai dai mun dauko laifuka ko kayayyaki min zinatil qawmi na daga kayan adon wa'ancan mutane da Allah ya halaka faqadhafnaha sai muka tara su muka jefar da su a cikin wuta duka fakadhalika alqasamiri mana kamar haka ne shi samiri ya auka mu a cikin wannan al'amari kamar yadda abin yake su banu isra'ila lokacin da za su zo sun yi aron kayan adon banu isra'ila a wannan mutanen fir'aun kamar yadda wasu malama suke ba da a tarihi lokacin da suka taho wa'annan mutane da Allah ya halakar da su sai zama kayan wa'annan suna tare da su to shi Musa as-Samiri kamar yadda zamu ji a gaba lokacin da Jibril ya zo kan wani abin hawa yayi kamar wasu ce doki ne ko dokiya to ya ga inda wannan abin da Jibril ya zo sama shi ya taka wannan kohotun da ya gani sai ya ɗibi wannan ƙasar sai ya kulle saboda su a ɗabi'a su wannan yana tasiri wajen sa ma'abarai duk da abu ba zai rayu ba amma yana tasiri akan yin wani muci na wani abu sai ya kulle wannan abu lokacin da aka tattara wannan zinariyar da sauransu aka narkar da shi samiri sai ya kada wannan kasar sai aka yi musu abu kamar dan maraki sai ya maida shi abin bauta ya ce musu ai ga Allah Musa nan ya manta da shi ku zo ku ci gaba da bautar shi kafin Musa ya dawo Allah madaukakin sarki ya samu dace wasu malamai na ganin dama shi mai bautar goma mai bautar dan maraki ne ko da wannan ta faru da ya zo kuma sai ka kasu a cikin wannan tashi hankali yasa Allah ya ce fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu wa فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Allah samu nasu akwai lokaci ko minti nawa ne minti biyar fa akhraja lahum ijlan mana sai ya kera musu dan maraki jasadan mana gangan jiki irin na dan maraki irin na dan karamin maraki sai ya musu gumke shi ba tare da rai ba lahu kuwa yana da sauti sauti yana fito a cikinsa faƙalu sai suka ce haza ilahukum ai wannan abin bautanku ne allahnku ne wa ilahu musa kuma wannan shine allan musa ba na sai annabi musa ya manta shi gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace wasu malamai su ce ai falasi ai akhta sai ya kuskure masa Allah ya ce afala ya rauna su masu bauta dan marfin ba sa ganin cewa Allah ya rijo ilaihim qaulan baya dawo musu da magana maganar da suke da shi baya dawo musu da magana wala yamliku lahum darran wala naf'a bi mallakar cutar da su ko amfanar da su baya ko dai Allah ya samu lafiya ina ganin ne ya kamata mu tsaya inda kissan nan ta same da ya kamata mu koma daga baya mu dauko ta gaba daya sai mu hada da karatu mun da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu